أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha tara ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da takwas ga watan march 1996 a sheikh muhammad nasiruddin albani ya ce alkunutu linnazila yin alkunuti idan wata musiba ta sauka a cikin sallah ma'ana a yi alkunuti dan wata masifa da ta sauka sai a rinka yin wannan alkunuti ana addu'a liman na addu'a mamu suna cewa amin a cikin salloli baki ɗaya wa mahalluhu da kuma wurin da ake yin alkunuti ɗin wa yusannu lahu an yaqnuta wa yad'uwa lil muslimina linazinatin nazalat bihim an sunnanta wa mai sallah yayi alkunuti ma'ana ya tsayu yayi addu'a ga musulmi saboda wata masifa da ta afko musu Allah kiyaye yaƙi ko fari ko wani bala'i makamancin haka duk ana yin alkunuti a ciki saboda abu huraira wata rana ma da aka ce ka tashi kai mana irin yadda annabi yake sallah ya miƙe sai sallah sai ya alkunuti sai ya ce haka annabi yake sallah har ya mutu da wannan ne ma wasu malamai suka ɗauki cewa dimin da'iman kullum ma sai an yi alkunuti din a cikin sallah aka ce a'a sahihiyar magana abu huraira yana son ya game musu duk abubuwan da annabi yake yi a sallah ne ba wai wanda ya dimanci ba don haka sai aka ce hadisin anas akan wannan matsala shine hadisin da za a yi hukunci da shi da ya ce annabi baya yin alkunuti sai in wata masifa ta samu sai ya yi alkunuti akan waɗannan kafirai da suka neme shi da wannan masifa ko kuma ya yi alkunuti ga musulmi da suka faɗa wani bala'i Allah ya kubutar da su shi yasa ambaliyar ruwa fari da yaƙe-yaƙe da makamantansu duk ana yi sayyidina umar yayi a zamanin shi suna yaƙi da ahlul kitabi sayyidina aliyu yayi lokacin suna yaƙi da mushrikai babu wanda ya soke alkunuti a cikin salloli biyar har kiyama ta tashi kuma ba zai soku ba wa mahalluhu idza qala ba'da ruku'i rabbana lakal hamdu inda ake yin alkunuti din shine bayan an dago daga ruku'u an ce rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu a nan ake yin alkunuti din in dai har za a yi alkunuti ba a karawa da cewa mil as-samawati wa mil al-ardi ila akhirih ko kuma hamdan kaseeran tayyiban barakan ana dagowa sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu liman ya faɗi sami Allahu ya kuma faɗi rabbana wa lakal hamdu ma mu sun faɗi sami Allahu sun faɗi rabbana wa lakal hamdu kamar yadda muka yi bayani a cikin karatuttuka to shikenan sai kuma liman ya ci gaba da addu'a gwargwadon yadda ake ga bukata akan wannan mas'ala وليس له دعاء راتب باب وتتبتتيا الدعاء wadda aka ce ita ce za a rinka diman da'iman a cikin alqunuti wa inna ma yad'u fiha bima yatanasabu ma an nazila sai dai za a addu'a ne gwargwadon yadda wannan masifa da ta sauka take wannan na ƙara tabbatar maka da cewa alkunutin dama da aka saba yi din nan a lokacin asuba da aka gada daga malikiya wannan kuskure ne dama mun sha yin bayani don lafazin wannan addu'ar sayyidina umar ne yake yin ta a lokacin da wacce masifa ta same shi in ka lura za ka ga ta dace da yana addu'a ne ga wasu kafirai to mu kuma sai ya zama mana diman da'iman kullum za a yi shi da asuba wani lokacin ma liman ma bai san abin da yake faɗi ba balle ma mu mun gane wannan ku amma sayyidina Umar shi yana yin wannan alkunutin ne a Allahumma inna nasta'inuka har zuwa ƙarshe yana yin shi a cikin salloli biyar ne yana bayyana karatu ma mu suna cewa amin haka imam al-baihaqi ya ruwaito a cikin sunan al-kubra a cikin mujalladi na biyu sahihin asari daga sayyidina umar mun gane wannan da kyau ko shi yasa in ma har za a yi din to sai dai a rinka yi a salloli biyar wa yarfa'u yadayhi fi hadha du'a kuma zai daga hannayen shi a wannan addu'a in ya daga hannayen nashi sannan kuma wa yajharu bihi idza kana imaman idan shine liman to zai bayyana ainihin alkunuti din a bayyana zai rinka yi wa yu'minu alaihi man khalfahu waɗanda ke bayan shi kuma za su rinka ainihin wato cewa amin amin amin sannan mun yi bayani wannan man da muka ce ismu mausul ai aikin ta ne a wurin na ismu mausul don zai iya ɗaukan ka kaddara wayu aminu alaihi allazina min khalfihi aw wayu wayu wayu aminu allazina allazina min khalfihi waɗanda ke bayan shi za su ainihin yi amin za su rinka cewa amin amin shine yace wayu aminu alaihi man khalfahu waɗanda ke baya za su rinka cewa amin fa idza faraga in ya gama wannan alqunuti din kabbara sai ce Allahu akbar wa sajada sai kuma ya sujuda in an daga hannu din an yi addu'a din mu fahimta dukkan addu'a ko a ina in an tashi ana daga hannu ne daidai da saitin kirji addu'ar roƙon ruwa ce kadai ake ɗaga hannu a miƙe hannun can sama yadda yake har za a iya ganin matse matsin hammatan mutum in ya ɗaga amma sauran addu'o'i baki ɗaya ko a cikin sallah ko a wajen sallah sai a ɗaga hannu ɗin mun gane wannan ko to dangane da shafawa fa ba a shafawa karka wahal da kanka duk hadisin da ya zo akan haka hadisi ne munkari da'ifi bai inganta ba hatta dan fodiyo ya tabbatar da haka cikin ihya sunna cewa hadisan da ke magana a cikin shafa fuska da addu'a da'ifai ne sai dai ya ce wasu malamai suka ce ana aiki da ba'ifin hadisi wasu suka ce ba a aiki da ba'ifin hadisi haka dan fudiyo sai ya bar maganar haka in ka koma ka ɗauki sharhin arba'una hadis na shibr khiti abin da yasa yanzu a malikiyya muke yawo sai ka ga abin nan shibr khiti al-maliki sai ya ce sahihiyar magana ko a malikiya ba a aiki da ba'ifin hadisi ya ce kuma wannan shine mazhabin ibnu abdul hakam shine mazhabin ainihin abubakar ibnu al-arabi cewa ba a aiki da za'ifin hadisi ko da fi fada'il al-a'mal a cikin abubuwan da suke mustahabbai ne dan haka bai halattan ka daga ka shafa ba sai aka tambayi a ibnu abul izzi abul izzi abdus salam mai littafin al-qawaid a cikin fatawa din shi menene hukuncin da wasu in sun daga hannu za su yi addu'a sai kuma su shafa sai ce la yaf'aluhu illa al-juhal ai jahilai ne suke yin haka to kar kai mamaki ka ce ai kaga babban malami yana yi ai jahili ne game da wannan matsalar kenan wanda duk bai san hadisin manzon Allah ba kwata kwata la ya arifu shay'an min dinillahi duk wanda bai san hadisi ba mu fahimci wannan to baka san tushen shari'a na biyu ba to ya aka yi ma ka san alqur'ani ku dubi duk wanda bai san hadisi ba sai kun ga bai san alqur'ani ba to amma suwaye ke gane cewa wani malami ne ya san hadisi ko ya san alkur'ani sai an samu su malaman hadisi ko malaman qur'ani su suka san wani makaranci ne ko wani muhaddisi ne amma dan kai ka je yana gaya maka hadisai kana jin daɗi kana gyaɗa kai ba sai ka ce ai wannan babban malamin hadisi ne me wa ma duk tatsuniya ce yake koyo yake karanto maka ko kuma bible ne yake karanto maka kawai ma na larabci baka sani ba mun gane wannan saboda haka bai halatta a ɗaga hannu a shawafa ɗin ba bid'a ce mun gane wannan ko Allah ya kiyaye qunutul witri wa mahalluhu wa sighatuhu qunuti a cikin sallar witri da wurin da ake yin shi da kuma sigar yadda addu'a take ai mun ji cewa addu'a a wajen kunuti na nazila a salloli biyar babu wata rattababbiyar addu'a sai gwargwadon abin da ya faru ko to ita witri tana da rattababbe ne irin wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya nuna sannan kunuti na salloli biyar ana yi ne in an ɗago daga ruku'u an ce sami Allahu liman hamida amma kunutin wutiri ana yi ne bayan an gama ainihin karatun sallar wutiri din kafin a tafi ruku'u din ake yi wa ammal kunutu fil wutri fa yushra'u ahyanan dangane da alkunuti a cikin sallar wutiri an shar'anta a yi shi wani lokacin ma'ana in kaga da bukata sai ka yi shi wa mahalluhu qabla ruku'i inda ake yin shi shine qabla ruku'i kafin ayi ruku'i khilafan li kunutin nazila sabanin alkunuti na masifa ta sauka wanda ake a salloli biyar wa yad'u fihi bima ya'ati ga irin addu'ar da mai sallah zai yi ga ta za ta zo Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك معنى شيني اللهم هدني في من هديت الله كشرير دني cikin wannan da ka shiryar wannan alif ne ba alhamza bace nuskha ce ta zo ko inji ya kuskure buga dan kan alhamza din alu ne akwai bambanci tsakanin alu da tashi da kuma alu da suka ko alu da tabi da alu da suka da alu da taɗi duk hukuncinsa ɗaya shine larabawa masu ilimin imla'i suke kiran shi hamzatul wasli alu da alu da tashi kuma mai alhamza kenan sai a ce shi kuma ya zama ainihin hamzatul qaba in an zo za a ainihin faɗe shi ko a ina ya zo in ya zo da tashi amma in ya zo da taɗi ko da suka a farkon karatu a tashe shi a tsakiyar karatu a kaɗe shi don haka nan ya zo a tsakiya ne sai a ce Allahumma hadini fi man hadaita Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar wa afini fi man afaita Allah ka bani lafiya cikin waɗanda ka baiwa lafiya wa tawallani fi man tawallaita Allah ka jibinci al'amari na cikin waɗanda ka jibinci al'amarinsu wa barik li fi ma a'taita Allah ka sa mini albarka a cikin abin da ka bani na dukiya na zurriya da duk abin da Allah ya baka baki ɗaya da ilimi ne da ko menene Allah ya saka albarka a ciki wa kini sharra ma qadaita Allah ka ƙetarar da ni sharrin abin da ka riga ka kaddara zai same ni ma'ana Allah ya kaddara wani sharri zai same ka na haɗarin lallai sai barayi sun shiga gidanka to in kana addu'ar Allah ya tsare ka daga sharrin abin da ya kaddara sai zama lallai sai barayin sun zo gidanka amma kuma sai Allah ya ƙetarar da kai babu abin da za su yi maka kuma babu abin da za su ɗauka kaga Allah ya ƙetarar da kai daga sharrin abin da ya riga ya kaddara kenan ya kaddara lallai sai sun zo amma dangane da ɗaukar wani abu ko taɓa lafiyarka ko cin mutuncin matarka ko ‘ya'yanka sai Allah ya bar abin mu'allakan in kana addu'ar Allah ya tsare ka daga sharrin abin da ya hukunta sai su shigo gidan ba su komai ba in baka addu'a sai su shigo gidan su komai to fa'idar irin waɗannan addu'o'in kenan in ba dan haka ba yaya abinda Allah ya kaddara waye zai canza to amma akwai kaddara ne da qada'i wanda yake mu'allaq akwai wanda yake mubram an sha bayani a cikin mas'aloli na aqida to shine Allah ka ketarar da ni sharrin abinda ka riga ka zartar da hukunci fa innaka taqbi Allah kai kake zartar da hukunci wala yuqda alaika Allah ba a yin hukunci akan ka babu wanda yake hukunci akan hukuncin Allah kuma babu wanda zai zo ainihin ya hukunta cewa kaza wannan abin ya tura na Allah Allah ne kawai yake hukunci wala mu'aqiba li hukmihi wa innahu la yadhillu man walaita kuma duk wanda ka jibinci al'amarin shi ka nuna mai kauna da soyayya ba zai taba kaskanta ba duk duniyan nan an so ya kaskanta wala ya izzu man adaita wanda kuma duk ka durƙusar da shi ka dan kwafar da shi ka hana shi ya miƙe babu yadda zai ya samu ɗaukaka tabarakta rabbana wa ta'alaita albarkakka da ɗaukakakka suna da yawa ya ubangijinmu la man jaminka illa ilaika babu wata mafaka daga gare ka sai dai zuwa gare ka ɗin ma'ana duk inda ka tafi kana ganin cewa ka gudarwa azaba Allah ko ka kauce wata kaddara ta Allah inda za ka tafi ɗin nan ma wurin wane ne wurin Allah ne rabbul alamina shi yasa babu mafaka babu matsira daga gare ka sai dai a koma gare ka din ko ina mun fahimci wannan da kyau ko kamar tsuntsu ne a cikin keji in ka zungure shi nan sai ya tsalle ya koma can duk yana cikin ina ne har yanzu yana cikin tarkon ka ne yana karkashin ikon ka to wannan akwai hadisi wanda zai ƙara fito da wannan matsala ƙarar wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito wani mutum Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari cikin mutanen da suka wuce bani Isra'ila ba abin da yake sai satar likafani da mugayen ayyuka ran nan da rashin lafiyan ajali ya kama shi sai ya ce wa matar shi da 'ya'yan shi idan ya mutu a tattara a kama gawar shi a ƙona a ɗibi wannan toka a zuba a buhu sai an bari iska ta taso a bakin kogi sai a sheƙe shi ya ainihin bi iska wai yana ganin ya gudu daga azabar Allah da yake tsoron zai mai kenan sai da duk suka biya mai bukata suka cika wasiyar shi da ya ce baki ɗaya suna sheƙe shi sai Allah ya tattara shi sai ya zaunar da shi a gaban shi sai kuma makyarkata kenan sai ce ya kai wannan bawa na me yasa kai haka sai ce wallahi na yi haka ne don tsoronka ya Allah sai ce je kana gafarta maka dama ba abin da Allah yake so irin ka ji tsoron shi ka nuna ya isa ba abin da Allah yake kuma irin ka nuna kai wata tsiya ce wa hadha du'a al-sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wannan addu'a min ta'alimi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne ya karantar da ita yana daga cikin karatun da manzon Allah ya koyar yadda ka ji ta dinnan fala yuzadu alai bai halatta a yi ƙari a kai ba saboda haka zaka ji kana saurare sai ka ji a zo ana matsala ta bid'a jama'a matsalar bid'a babu bala'i irin bid'a sai ka buɗe sai ka ji ana yin addu'ar irin wannan a hurmi sai ka ji an ƙara a cikin lafazin manzon Allah ko an gaya maka a ku cewa babu kyau sai ka ce babu kyau ake yin a hurmi sharrin bid'a kenan kamar yadda zamu zo mu yi bayani a anjima mun gane sai ka ji wasu lafuzza sun shigo ciki kamar wannan du'a na abin nan abin nan istifta da muke na karatu innal hamdalillah khutbatul haja sai ka ji wani ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور حرجه ونشهد أن لا إله إلا الله duk yadda za ka yi mutane bayanin babu kyau sai ce ai a masallacin juma'a ya ji a masallacin idi ya ji ya ji a ka'aba ya ji a rediyo da babu kyau ya za a ce ana yi sa'an nan kuma ya gani a rubuce ai dole ne ilimi sai an bi an tace shi tukuna a wurin malaman hadisi ne ake samun tantagaryar addini tatacce in ba haka ba duk abin da zaka samu to digirgire ne shine yace bai halatta ai kari akan wannan lafazi ba illa salata alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai wa annabi salati a ƙarshen alƙunuti din fata juzu li thubutiha an sahaba radiyallahu anhu ya halatta a ƙara salati ga annabi a ƙarshen wannan addu'a saboda an samu sahabbai su ne kamar su Ubay bin Ka'ab da sauransu to an idar da wannan laman jaminka illa ilaika za iya cewa wa sallallahu wa salamuhu ala rasulihi wa alihi wa sallam a iya yin haka ko makamancin haka summa yarka'u sannan sai mutum ya ruku'u a witiri kenan ko tunda mun ce kafin ruku'u ake yi wa yasjudu sajadatayn kama taqaddama sai kuma ya sujuda guda biyu kamar yadda bayani ya gabata at-tashahhudul akhir bayani akan tahiya ta ƙarshe wa tawarruk da kuma zaman tawarruk zaman tawarruk shine ka zauna ka zauna akan duwaiwanka na hagu ka goce kafarka sai ta bullo ta ƙarƙashin ainihin duwawun naka sai kuma wannan kafa taka ta dama sai ka kafi yatsun su fuskanci alƙibla ko kuma ka kwantar da su ɗayan waɗannan biyu an samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ka miƙe wannan yatsu su fuskanci alƙibla ko kuma ka kwantar duk wanda kai akan haka kai sunna to abin da yake daidai yau kai wannan gobe kai wannan waccan sallah kai wancan waccan kai waccan ثم يقعد للتشهد الأخير sannan kuma sai mutum ya zauna dan tahiya ta ƙarshe wakilahuma wajibun da tahiya ta farko da tahiya ta biyu duk wajibi ne ko kuma da zaman tahiyar da ita tahiyar duk wajibi ne duk zai iya ɗaukan wannan da yace wakilahuma idan abubuwa guda biyu ne sai a ce kila inda yawa ne sai a ce kullu wa yasna'u fihi ma sana'a fi tashahhud al-awwal kamar yadda a cikin tahiya ta farko din nan haka zai a tahiya ta biyu tahiya ta farko muka ce zai tahiya zai salati ga annabi zai yi addu'a ko to nan ma zai yi tahiya zai salati ga annabi zai yi addu'a al-imam shatibi Allah ya gafarta mishi yace yakfikum min azimi qadrikum annahu man lam yusalli alaikum fala salata lahu yace ya ku mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mutan gidan manzon Allah ƴaƴan shi da matan shi ya ce ai daraja ku ta kai daraja kun isa saboda duk wanda ya sallah bai yi muku salati a cikin sallar ba bayi da sallah da za ka yi sallah gaba ɗaya ba kai wa annabi salati ba da shi da alayen shi baka da sallah wannan magana sai da muka zo muku da ita a cikin littafin ash-shari'a na al-imam abubakar al-ajuri muka karanta to al-qadi iyad al-maliki da ya zo cikin ashifa babin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koro duk maganganu da malamai suka yi sai ce sai dai imamu shafi'i ya kawo ra'ayi wanda ya saba wa malamai ya ce yin salati ga annabi wajibi ne nan yayi wa imamu shafi'i raddi akan haka aka ce a'a alqadi iyab yayi kuskure bai cancanta ai wa imamu shafi'i raddi ba sai imamu al-haytami ya littafi ad-durrul mandud fi salati was salami ala khairil anam yana bayani akan salati ga annabi ya ce wannan ra'ayi ba na imam shafi'i bane wane da wane da wane da wane da wane duk sun tafi akai dan haka tahiya ta farko za ka yi tahiya za ka yi salati ga annabi in ya sauƙaƙa ka yi addu'a tahiya ta biyu za ka yi haka ita ma sai ce illa annahu yajlisu mutawarrikan sai dai a wannan zaman tahiya din zai zaman tawarruk ne shine wanda muka siffanta yufdi bi warqihil yusra ila al-ardi zai zaunar da duwaiwan shi na hagu akan ƙasa wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahida kafafuwan shi kuma da kafar dama da ta hagu sai fitar da su ta bangare ɗaya shine bangaren dama wa yaj'alu al-yusra tahta safihi al-yumna sai zama kafar shi ta hagu tana karkashin ƙaurin shi na dama hakan ya zauna tawarruk din aikin da ba dama a siffanta kuma abu ne wanda kowa ya sani shi mutanen ƙasar nan ma suka fi to kuskuren da suke kowane zama shi suke yi da kowane zama a'a zaman jilfatul istiraha dai iftirashi kawai ake zama tsakanin sujuda guda biyu ko ai iftirashi ko ai iqa'a wanda yake na sunna zaman tahiya na farko da zaman tahiya na duk wata sallah da ke da raka'a biyu kamar sallar roƙon ruwa da sallar idi da sallar abin nan juma'a da makamantansu sai ai zaman iftirash amma duk sallar da ke da raka'a uku ko hudu kamar magariba da isha da azhar da al'asar zaman karshe ana yin shi wannan tawarruk ne wayan subu qadmahu al-yumna sannan kuma wa yunsibu qadamahu al-yumna kafar shi ta hagu kuma sai ya ainihin wato kafe ta sai ta fuskanci alqibla kamar yadda muka yi bayani wa yajuzu farshuha ahyanan ya halatta ya kwantar da ita wani lokaci din an gane ko ya halatta ya kwantar da ita haka ya halatta kuma sai ya ainihin dan kafi yatsu din wa yalqamu kaffuhu al-yusra rukbatahu ya'tamidu alaiha sannan hannun shi na hagu kuma sai ya danki gwiwar shi ta hagu sannan ya dogara akai haka mun gane wannan ba wai dorawa zai haka kawai ba a hannun nashi na hagu sai ya rungumo gwiwar shi ta hagu haka mun gane wannan da kyau ko sannan hannun dama kuma dama an faɗi yadda ake sa shi kuma za a dunkule waɗannan yatsu guda uku da ɗan ƙarami da na tsakiya da mabi da shi haka sai a dunkule su wannan babba ai nuni da shi ana kaɗa wannan na nuni ai nuni da shi ana kaɗa shi sannan wannan kuma ko a ɗora shi a sama haka saman wannan na tsakiya ko a kewayo da shi haka ko kuma ma za a iya durmusa shi a ciki shine bayanin da ba mu yi baran nan to وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتعوذ من الأربع بياني أكن cewa wajibi ne a yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati sannan kuma a yi ta'awuzi daga abubuwa hudu ka roƙi Allah ya tsare ka daga abubuwa hudu wannan dole ne ka yi haka a cikin sallarka dole kai tahiya dole kai salati dole ka roki Allah ya tsare ka akwai abubuwa guda hudu waɗanda dukkanin su sharri ne ka roki Allah waɗannan kowanne dole ne ma'ana duk wanda ka ƙi da gangan sallar ka ta ɓaci duk wanda ka manta baka yi ba to zaka ainihin yi sujuda qabla salami wa yajibu alaihi fi hadha tashahhud as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana wajaba akan shi a cikin wannan tahiya yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها yace a cikin ainihin tahiya ta farko mun faɗi wata siga daga cikin siga na tahiya din an yi bayani ai da ya wuce ko sai ka je ka ɗauki asalin wannan littafi akwai sigogin tahiya guda biyar duk yadda ake so sai ka haddace su gaba ɗaya wannan eh guda biyar salati ga annabi ne nau'i bakwai a duk in ka zo wannan kai wannan wannan kai wannan wannan kai wannan mun gane wannan ko wa an yasta'iza billahi min arba'in kuma bayan ya yi tahiya ya salati ga annabi sai roƙi Allah ya tsare shi daga abubuwa guda hudu fayaqula sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga azabar wutar jahannama da azabar kabari da azab da fitina ta rayuwa da ta mutuwa da kuma sharri na fitina almasihu dajjal waɗannan abubuwan dole ne ka roƙi Allah ya tsare ka a cikin kowace sallah kai ko nafila ko farilla sai ka je ka haddace ka sa matarka da ƴaƴanka da kowa naka wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ba wai ku yi sallah ku yi sallah yaya suke yin sallah ka ce ka tura su makaranta kai ma kuma baka zuwa makarantar sai aka waye gari mafi yawancin mazaje matayensa sun fi su iya ibada shi yasa duk yadda za ta ibadar sai zo yana taka mata birki ki yi hankali fa ka ji wai jahili ne ke cewa malama ki yi hankali fa ki yi hankali fa waɗannan abu ka ji shi har ya gano ba kyau shi fa bai zuwa makaranta ka annama yuha ilaihi nasirul albani yace fitnatul mahaya din nan hiya ma ya'ridu lil insani fi hayatihi min al iftitan bid dunya wa shahwatiha abin da ake nufi da fitina ta rayuwa shine abubuwan da suke giftowa mutum a rayuwar shi na fitinuwa da duniya da sha'awarta Allah yake zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf duk mutum sai kaga ya fitina ɗayan waɗannan abubuwa sai dai wanda Allah ya kiyaye wa qalilun mahu wa qalilan mahu ko mata ko ƴaƴa ko dukiya ko gonaki ko kwandalaye da wazubiya da sauransu kuɗi ɗayan waɗannan Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wani matuƙar son mata ta nan aka fitine shi wal banina wani da ƴaƴa wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wani kuɗi azurfa da zinare ko makamantansu wal an'ami ko dabbobi wal harf ko kuma noma ka kalli mutane ka gani da wahala ka auna wannan aya akan ka sai kaga da wahala in baka fada ɗayan waɗannan abubuwa biyar ba Allah ya kiyaye wa fitnatul mamati inna hiya fitnatul qabri wa su'alil malakaini fitinar mutuwa kuma ita ce fitinar kabari a zo a gigita ka a cikin kabari da kuma tambayar waɗannan mala'iku guda biyu da za su yi maka wa fitnatul masihid dajjal fitinar masihid dajjal kuma ma yazharu ala yadayhi min al khawariq allati yudillu biha yudillu biha kathirun minan nasi abubuwan da dajjal zai zo da su za su bayyana a hannun shi wanda mafi yawancin mutane za su bata saboda shi wa yattabi'unahu ala da'awahul uluhiyya sai su bi shi akan da'awar allantaka da yake yi zai ce sama ta yi ruwa sai ta yi ƙasa ta bubbugar da abin nan shuka yanzu sai ta bubbugar sai ce kabari ya tashi sai tashi sai buge mutum sai ce wannan ya mutu sai ya mutu duk abin da ya ce waɗannan abubuwa khawarij lil ada ne sun saba wa al'ada to shikenan sai ce shine Allah in ka ce baka yadda ba me kake so a yi maka wanda zaka tabbatar da allantaka shi sai duk abin da ka faɗi zai yi maka to wannan ita ce fitina ta masihid dajjal din kuma matukar baka yin wannan addu'a malamai suka ce da wahala masihud dajjal bai fitine ka kana cikin kabarinka ba dan ya same ka kana da rai baka kubuta ba ya same ka a cikin kabari baka kubuta ba idan ba addu'ar da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyar kake ba babu irin abin da zai kubutar da kai daga sharrin shi to dan Allah asara nawa akai jama'a da aka daina karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka waye gari ma ana tsoratar da mutane game da hadisai din ku yi hankali waɗannan hadisai sun cika rikici hadisi ba ya da rikici ko misqala zarratin rikicin ya samu ne saboda sababin jahilcinka ko kuma kwakwalwarka an samu ikhtilaf a ciki an samu cuɗani cikin kwakwalwarka Allah ya kiyaye. Addu'a'u qabla salami bayan an yi tahiya, an yi salati, sa'an nan sai kuma addu'a kafin a yi sallama. Sun maye li nafsihi bima badalahu mimma sabata fil kitabi wa sunna sannan sai wa kanshi addu'a duk addu'ar da ya so yayi sai yayi daga cikin waɗanda suka tabbata a cikin alkur'ani da sunna sahihiya wa huwa kafirun tayyibun waɗannan addu'o'i suna da yawa kuma suna da daɗin ji saboda daga harshe mai tsarki suka fito fa in lam yakun indahu shay'un minhu idan ya zama babu wata addu'a da ya haddace wadda zai iya yi da'a bima tayassara lahu mimma yanfa'uhu fi dinihi wa aw dunyahu sai addu'ar abin da ya roki abin da ya san zai amfane shi a cikin addinin shi da kuma duniyar shi misali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ai wannan ta zo a cikin alqur'ani kuma kowa ya haddace wannan ko to sai kai kokari ko da baka iya waɗancan din da aka rattaba a wannan wurin ba sai kai irin wannan balle kuma me zai hana ka ka zauna ka haddace mana ake haddace wake-waken banza at-taslimu wa anwa'uhu bayani akan sallama da kuma nau'o'in ita sallama din thumma yusallimu an yaminihi sannan kuma sai ya sallama dama da shi wa huwa rukunun ita sallama din rukuni ce ma'ana sallaman nan da zai dama da shi rukuni ce hatta yura bayadu khaddihi al-ayman har sai an ga tsakiyar kundukukin shi na dama assalamu alaikum wa rahmatullah haka zai yi sallama ɗin sannan sallama ɗin ana yin ta ne a dama ba wai za ka ɗibo ba ne daga haka tsakiya assalamu alaikum wa rahmatullah a'a sai ka wai ga kan haka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mun gane wannan ku wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi al-aysar hagu da shi ma haka zai har sai an ga tsakiya ko kuma asalin kundukukin shi na daga hagu walau fi salatil janaza ko a cikin sallar gawa haka zai yi mun gane wannan ko to wannan sallama biyu kenan wayar fa'ul imamu sautahu bis salami liman ana so ya daga sautin shi wajen yin sallama illa fi salatil janaza sai dai a sallar gawa ne ba a son liman ya daga sautin shi wajen sallama a sallar gawa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله أما صلوا لي صلوات الخمس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سي كما يدعى كسفا تعالى وهو على وجوه يتي اتسلم عدن غا فسكوكين دا اكي انت تاكس فسكوكي فسكوكي الأول نفرقو كودي متين يتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه دامة شيكينا السلام عليكم ورحمة الله عن يساره هبو دشي من قالوا هنا dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hagu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah asani misluhu ya ce na biyu kuma siga ta biyu shine a irin wancan duna qaulihi wa barakatuhu sai dai ba za a faɗi wa barakatuhu ko da a sallama ta dama din ba shine ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah hagu da dama asalis na uku assalamu alaikum wa rahmatullah an yaminihi sai kuma assalamu alaikum an yasarihi arrabi'u na hudu yusallimu taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi yayi sallama kwaya ɗaya rak daidai da saitin fuskar shi yumilu ila yaminihi qalilan sai dai ya dan kauce kaɗan dama sai ya haka assalamu alaikum yana fuskanta alƙibla kai tsaye in ya zo in sallama ɗaya ɗin zai sai ce assalamu alaikum to sallama ɗaya haka ake yin ta amma kuskure ne a zo sallama ɗaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah in sallama ɗaya za ka yi sai ka ce assalamu alaikum in biyu za ka yi dama kai assalamu alaikum wa rahmatullah hagu kai assalamu alaikum wa rahmatullah ko dama kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hagu kai assalamu alaikum wa rahmatullah ko dama kai assalamu alaikum wa rahmatullah hagu kai assalamu alaikum ɗayan waɗannan hudu sai ka rinka yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan kuma ka koya wa ɗalibanka da matanka da ƴaƴanka da iyayenka da kowa da kowa mun fahimci wannan da kyau jama'a to sai dai akwai abin da ya faru a cikin nuska ta bulugul maram a cikin ainihin kitabu salati alhafiz ibn hajar al-asqalani da ya zo sai ya kawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hagu sai kuma ya ce rawahu abu dawuda tabbas abu dawuda ya ruwaito wannan hadisi amma banda wa barakatuhu ta hagu shi yasa karshe sai aka tabbatar da cewa wannan kuskure ya faru ne daga alhafiz ibn hajar mai yiwa ya rubuta ne min zakiratihi daga haddace wa shi yadda ya haddace to shine sai aka samu wannan kuskure sai ce abu dauda ya ruwaito shi kamar yadda dan fojo da ya zo cikin ihya usunna allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan nusilata wal fadila yace wad darajata ar rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhlifu al mi'ad yace rawahu al bukhari kuma ba haka Bukhari ya ruwaito shi ba Bukhari ya ruwaito shi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta haka Bukhari ya ruwaito ba da ba to sai dan fujo ya zama yiwa ya kawo daga cikin haddashi ne ya haddace da waɗancan ƙare-ƙare waɗanda asalin su sun zo ne a cikin sunan kubra ta Imam al-Baihaqi kuma riwaya ce wadda akwai nakara a cikin ta dan haka ƙarshe dai haka ce irin haka ne mai yiwa ya faru ga ainihin alhafiz ibn hajar da ya zo ya ainihin kawo wannan din mun gane wannan da kyau don haka kun dai jiyar da ake sallama ko to ba a yin sallama a ce salamu alaikum kun san haka wasu ke cewa salamu alaikum wannan ba sallama ba ce ko kuma a zo sallama a cire alif din a ce salamun alaikum wa rahmatullah salamun alaikum wa rahmatullah ba a yin wannan sallama din a cikin sallah a wajen sallah ne wasu malamai suka halartar da yin haka mun gane wannan da kyau ko amma a sallah dai sai an sa alif da lam sannan sai a kula assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya shiryar da mu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce akhi al-muslim ya kai dan uwana musulmi hada ma tayassara li min talkhis sifati salati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abin da ya sauƙaƙa gare ni na iraire wannan littafi na mai siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga kabbara harama zuwa sallama muhawilan bidhalika an uqarribahu ilaika nayi iyakar kokari na ga cewa na kusantar da fahimtar wannan littafi gare ka ka fahimce shi fahimta ta haƙiƙa dan wannan littafi kamar yadda ya faɗi a muqaddimar shi yayi wasu bayanai waɗanda ya ƙara fassara wasu hadisai da suka zo a cikin ainihin can cikin sifatin salati din ya ƙara fito da al'amura sarari ya ce to na iya ƙoƙarin in gane maka haka hatta ta kuna wadihatan ladaika yadda yake wannan littafi zai zama ya fito sarari gare ka ka fahimce shi masilatan fi zihnika yace kuma ya zama wannan littafi ya siffantu sallar ta siffanci a cikin tunaninka ka annama taraha bi ainaika kamar ga ka kana ganin sallar da idanuwanka annabi na yinta فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم yace in har kai sallah kamar yadda na sifanta maka sallah annabi din nan fa inni arju min Allah ta'ala an yataqabbalaha minka ina roƙon Allah ya karba maka wannan sallah li'annaka bidhalika li'annaka bidhalika takunu qad haqqaqta fi'lan qawla an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace saboda in kai sallah yadda na sifanta maka din nan zaka zama ka tabbatar da maganar annabi da yace sallu kama ra'aytumuni usalli mun gane wannan ko ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi duk wanda bai yi sallah irin yadda annabi yake ba kwata kwata ba ba a iya cewa yi sallah ba saboda annabi ya zo mana da sallah kuma ya ce ga yadda za a yi kuma ya ce a yi din yadda yake yi sai kai ka tashi kai wata sallah daban ba a san sunan wannan sallar ba Allah ya kiyaye thumma alayka ba'da zalika Allah tansa al-ihtimam باحتضار القلب والخشوع فيها yace kuma ya kai masallaci kada ka manta fa ka ba da muhimmanci lokacin da kake sallah din nan zuciyarka ta zama tana tare da kai ka haɗa tunaninka a wuri ɗaya kuma kana da natsuwa da tsoron Allah a cikin sallah din kar ka zama babu natsuwa babu tsoron Allah kuma tunaninka yana can wani wuri daban fa innahu huwa al-ghayatul kubra min wuqufil abdi bayna yaday Allah ta'ala fiha domin wannan khushu'i din nan da natsuwa da tunanin Allah a cikin sallah shi ne ko kuma ita ce manufa mafi girma na bawa ya tsaya a gaban ubangijin shi wa bi qadri ma tahaqqaqa fi nafsika min hadha alladhi wasaftu laka min al-khushu'i wal ijtiza والإجتزاء بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر yace gwargwadon yadda na siffanta maka dinnan in dai ka tabbatar da haka a kanka to za ka samu ainihin khushu'i din da jawo hankali a cikin ainihin sallarka kamar yadda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi ana ya ce wal ijtiza'i wata nuska zai iya zuwa wal ihtiza'i ma'ana daidaituwa ko kuma a jawo sallar ka ta zama ta yi daidai da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi zama daidai al ijtiza din yakunu laka min samara yace zaka samu sakamako al marjuwa wanda ake fatan a samu allati ashara ilaiha rabbuna tabaraka wa ta'ala wanda ubangijinmu mai albarka da daukaka ya nuni zuwa gare shi bi qaulihi da yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana munanan ayyuka da kuma ainihin alfasha to in har kana yin irin wannan sallah yadda annabi yake yi din nan to ana fatan ta hana ka waɗannan abubuwa in kaga kana sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama zatiyan a aikace kuma kaga bata hana ka waɗannan abubuwa ba to ka binciki khushu'in ka da tsoron Allah ka anan aka samu dameji in kaga kana tsayawa da khushu'i da tsoron Allah da natsuwa kana sallah kuma bata hana ka alfasha da munkari din nan ba to ka binciki kuma siffar zatin sallar ita kuma amma in dai an samu zuciyar yadda ake so an samu sallah yadda ake so tabbas za ta hana domin Allah baya ainihin magana ta tashi wa khitaman daga ƙarshe as'alullah ta'ala an ya taqabbala minna salatana Nasiruddin al-Albani yace in ne mana roƙon Allah ya karba mana sallar mu wa sa'ira a'malina da sauran ayyukan mu wa yudakhira lana sawabaha ila yawmin alqah Allah ya tattalin wannan lada ya aje mana har zuwa ranar da zamu je mu sadu da shi yau la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da ɗayaye ba su da amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je ya haɗu da Allah da gyararriyar zuciya mai tsarki walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta ƙarshen wannan littafi kenan wanda dama muka yi bayanin cewa ya fara wannan ya rubuta yayi wannan talkisi ne a shekarar hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyu a ranar ashirin da shida ga watan safar mun faɗi cewa yau wajen kama ainihin wato shekaru ashirin da hudu kenan da wajen ainihin kwanaki ashirin da uku mun gane wannan da kyau ko to wannan ainihin shine ƙarshen wannan littafi kamar ainihin yadda muka yi bayani kuma dama muka ce mun karanta wannan littafi ne talhisan a kan a uwar littafin da muka karanta ita sifatu salatu din muka ce to sai kuma a rairaye ya zama fitar da wasu abubuwa waɗanda Allah so kuma ana fatan Allah ya sa albarka a cikin su sa'annan a ran nan na ɗauko su bayanai dangane da Abu Ishaq al-Harbi mai littafin Gharibul Hadith a cikin kasar na biyar na karatun mu kenan wanda ainihin muka yi a ranar Laraba na ce Abu Ishaq al-Harbi an haife shi a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 198 ya mutu a shekara hijira tana da 285 ma'ana ya shekara 86 a duniya kenan to inda ne kuskure sai na ce yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha takwas da mutuwa a'a abin da yake daidai shine yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da ɗaya da mutuwa mun gane wannan ko wannan ainihin shine bayanin sannan cikin bayanai da nake ran nan wajen ainihin sunaye waɗanda ake fara su da alif hamzatul wasli waɗanda suke kididdigaggu ne an jiyo su daga larabawa to waɗannan sunaye ga su a jere ismun ustu ibnu ibnatu ibnumun imru'un imra'atun isnan isnatani ayman waɗannan sunaye guda goma su ne a larabci ake fara su da alhamza wadda take ta wasul haka kuma aka ji daga bakin larabawa duk sanda ka zo ba ka cewa ma ismuka sai ka ce masmuka mun gane masmuka haka ustu haka ibnu ba za ka ce muhammad ibnu ahmad ba sai ka ce muhammad ibnu ahmad mun gane wannan ko haka ibnatu karka ce fatimatu ibnatu nabi sai ka ce fatimatu ibnatu nabi sallallahu alaihi wa sallam haka imru'u sai ka ce wamru'u haka imra'a wamra'a wa in imra'atun isnan sai ka ce wasnan wasnatan ayman sai ka ce wayman mun gane wannan da kyau ko to haka ainihin wannan na kawo ne saboda ran nan ban kawo su gaba ɗaya ba shine na kawo su idan ba ku manta ba a farkon wannan littafi ne bayani da cewa wannan littafi na talhis na sifatu salati na fassara shi ko da Hausa wannan shine kwafin fassarar na zo muku da shi dan ku gani kamar yadda na alƙauranta ga shi da rubutun hannu tun wannan lokaci wannan fassara na na gama na yi ta ne a ranar 12 ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1413 in ka lissafa za ka samu yau shekara uku kenan cib da kwana bakwai da gamawa kuma cikin falalar Allah a cikin wuni guda na fassara shi ina jin tunda na aje shi nan to sai dai yau da na ɗauko shi kuma alhamdulillahi rabbil alamin to in Allah ya nufi za a buga shi muna da rai sai a buga an kuma sai muna kabari to Allah dai ya saka mana albarka a ciki mun gane wannan da kyau ko to wannan ainihin shine bayani a takaice dangane da wannan akwai matsaloli da dama waɗanda muke bayani ko muka yi bayani a cikin sallah ɗin nan za ka ga cewa al'amura da dama da ake bayani sai ka ga cewa to ai waɗannan al'amura ba a ga manyan malamai su ne ba ba a taso an gani ana yi ba kuma an taso an ga ana yin akasin waɗannan abubuwa ne misali akan sakin hannu a sallah in za a tashi sallah za a tashi ainihin a sa hannu a buɗe hannu duk mun yi bayani akan cewa ba haka annabi yake ba annabi yana runguma hannun shi a sallah ne in zai tashi kuma yana tashi da dunkula hannun shi sa'an nan muka yi bayani kuma akan jilsatul istiraha da kuma dai yadda ainihin sallah ta annabi take sai ka ga baki ɗaya waɗannan abubuwan duk da ake faɗe ɗin nan ya saba wa yadda ake yin sallah ɗin kwata-kwata tun daga malaman har jahilan sai dai waɗanda Allah ya nufa da alkhairi. Mun gane wannan? To wai menene sababin haka? Shine hadisi za mu zo mu karanta maka gashi daga cikin sunan darmi cikin juz'i na farko shafi na sittin da hudu da isnadi wanda yake sahihi da kuma isnadi wanda ya zo hasan ma'ana hadisin ya zo ta hanya biyu ne imam al-hakim ma ya ruwaito shi cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da goma sha hudu sai kowa ya karkaɗa kunnen shi ya ji wannan hadisi ya ce faƙad sahha an ibn mas'udin mawqufan ya tabbata ibn mas'ud ya faɗi wannan hadisi wa huwa marfu'in ila nabi marfu'un ila nabi sallallahu alaihi wa sallama hukuman amma hukuncin wannan magana daga annabi take annahu qala kowa ya saurara jama'a ka gwada wannan hadisin akan duk wata bid'a da ake faɗa akan ta ko ake yi da duk wata sunna annabi ya ce kaifa antum idza labasatkum fitnatun jama'a yaya kuke jin ku idan wata fitina ta zo ta lullube ku ta kewaye ku kuka taso a cikinta ya harumu fi hal kabir dattijo ya taso a cikinta zai yi furfura a cikinta zai tsufa a cikinta ya rayu bid'a annabi yake nufi dattijai a haife shi a cikinta ya taso a cikinta wayar bufi har sagir yaro dan karami a cikin wannan bid'a ba a haife shi a yi tarbiyyar shi cikinta ya zama dattijo har ya rakwakwaɗe ya koma lahira a cikinta ya taso wa yattakhidhu hannasu sunna mutane su dauki wannan bid'a ko fitina ta zama ita ce sunna idza turika minha shay'un qila turikatu sunna ana barin wani abu daga cikin waɗannan bid'o'i sai a ce sun bar sunna sun bar sunna ma'ana annabi ne yake ishara yaya za ku ji kanku in kuka waye gari wani zamani ya zo bid'a a ɗauke ta ta zama sunna baki ɗaya har kai in ka ce ba za a yi ba sai a yi ta yawo ana gulmaka a cewa na fa ya bar sunna wannan maganar annabi yake gaya musu qalu wa mata zaka sai suka ce ya manzon Allah yaushe wannan abu zai faru ya za a yi haka ta faru qala sai ce idza zahaba ulama'ukum idan malaman ku suka kare malamai waɗanda suka kai a ce musu malamai mujtahidai aka neme su aka rasa sun ƙare wa kasurat qurra'ukum alarammomi makaranta suka yi yawa ka gwada wannan hadisin da wannan zamanin ka gani yanzu yara duk kowa ya iya karatun alkur'ani mata duk sun iya alrabomi duk ko ina an iya yanzu malamai fa waɗanda suka san haƙiƙanin addini za su tsaya suna bayani ba kanikawa ba yan takife an rasa su wa qallat fuqaha'ukum waɗanda suke fahimta addini daga cikin ku suka yawa kafin ka samu faqihi waɗanda suka fahimci addini sun yi karanci kafin ka samu faƙihi yanzu wanda ya fahimci haƙiƙanin addinin da annabi ya zo da shi da wahala ba wai ka karanta risala ka haddace ta ko muktasar kai ne faƙihi ba mutafaqihi sunanka mun gane amma faƙihi wanda zai karanta qur'ani da hadisi ya fahimci tsantsar shari'a din to irin waɗannan sun yi kaɗan wa kasurat umara'ukum sarakunan ku sun yawa kansiloli ciyaman masu anguwanni daga tai hakimai wata sarautar ma tun zamanin su yumfa can an ɗauko ta yanzu an raya ta da sardauna ƙwaya ɗaya ne a ina a Najeriya yanzu ko ina akwai sardaunan kurmi akwai sardaunan azara akwai sardaunan daji akwai ko ina yanzu sardaunoni ko ina yanzu sarauta annabi ya ce sarakuna su yi yawa wa qallat amna'ukum amintattun mutane suka yi karanci ka nemi amini guda ɗaya ka rasa ka buga ka buga waltumisatid duniya bi amalin akhira aka zo ana neman duniya da aikin lahira aikin lahira mutum zai sa gadan-gadan ya ne ko sallah ko karatu ko wata ibada amma duniya yake nema wato fuqqiha li ghairi din haka zo kuma ana neman addini ilimi ba dan addini ba yaya za ku ji wannan halin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa kenan kuma waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yanzu ka ɗauko su ka gwada su a wannan zamanin sun faru ko ba su faru ba to duk waɗannan abubuwan da ake rikici a kansu ake jayayya a kansu sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau jama'a na farko dai malamai waɗanda haƙiƙani suka san addini masu tsoron Allah sun yi karanci na biyu makaranta ƙur'ani sun yi yawa na uku waɗanda suke fahimta addinin suna da ƙaranci sarakuna sun yi yawa aminci da amana ya yi ƙaranci an dawo ana ayyuka na lahira amma duniya ake nema da su kuma ana neman ilimin addini ba don a koyi addini ba ko don a samu duniya ko don a kure ko don a jayayya ko don a jawo hankalin jahilai ko don a tara jama'a ko don a jawo hankalin sarakuna in ka gwada waɗannan abubuwan yanzu sun faru ko ba su faru ba to sannan sai ka gwada magana annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ishara akan bid'a din ya kiraye ta da fitina sai ka gwada ka gani cewa yanzu ba a cikin bid'a ne ake tasowa ba a haifi mutum cikin bid'a ya girma cikin bid'a ya tsufa cikin bid'a in kai ka zo ka ce kaza bid'a ne sai a ce me sai a ce ya bar sunna bid'a ta zama sunna yanzu ka kalli duk bid'o'in da ake sun zama sunna duk sunnonin annabi yanzu ka faɗa sai a ce ka kawo sabon addini mun fahimci wannan da kyau jama'a to waɗannan abubuwan da ake ta jayayya a kansu sai ka auna su sai ka gani abubuwa ne suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yanzu su ne ake cewa bid'a abubuwan da aka tashi aka gada din na bid'a din sun zama su ne sunna in ka daina sai a ce ka bar sunna Allah ya kiyaye wannan hadisi ranar fito da shi da ranar sharhin shi tana nan zuwa sai ranar da zamu karanta wannan littafi qiyamu ramadan fadluhu وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه قام زوم كرنت وانا لتافي إن شاء الله تعالى إن الله يرى يمو دلم دلافير مو أتكم وطن شعبان زام أتكم وانا وطن قباء سي أكرنت شيء أسجل يشي صلى تقيام رمضان da yadda ake yin ta da sunna da duk sauran bayanai da suka shafe ta insha Allah to anan ne za ka ga cewa asalin a Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani ya rubuta wannan yayi littafi salatu tarawih sai ya zo sai ya rere shi sai mai da shi wannan to shine sai aka da ana ta gulma duk ƙasar sham ana zagin su mahasada makiya wai sun zo suna yin sallah raka'a goma sha ɗaya ta tarawihi gashi kuma daga annabi ne daga annabi ne amma an mai da sallah raka'a ashirin nan ta zama ita ce ne ita ce abin da kowa ya taso ya ga ane an mai da raka'a sha uku an ga cewa ita aka taso aka ga ane da ka zo kai sha ɗaya sai a ce ka kawo wani irin addini to banda wannan ma sallar ma sai aka yi ta a lokacin da aka fi santa wannan ma sai zama abin gulma ka kalli duk abin da salafiya suka yi baki ɗaya sai yan bid'a sun zarge su shi yasa kawai sai dai mu ɗauki ka'ida shine fasda bima tu umar wa a'rif anil jahilina inna kafainaka almustahzi'in ko kawai sai dai a ci gaba da abubuwan da ake Allah ya shiryar da mu za mu cike ainihin lokacin mu da ya rage da wata matsala wadda yake mun taɓa tattauna ta lokacin da muka zo talhisin mu na wannan littafi amma saboda wannan matsalar muna son da farko tukuna jama'a su ƙara fahimtar ta musamman an zo an shigo musu da wasu abubuwa a cikin kwakwalwarsu to shine ake son a ƙara fahimtar wannan matsalar wannan matsala ita ce matsala dangane da ikhtilafu niyyatil ma'mum wal imami ka zo ka samu ana sallar isha a masallaci kai kuma baka yi magariba ba abin da sunna ta nuna shine sai ka shiga sai ka bi wannan limami kai da magariba shi da isha idan aka yi raka uku ya zauna jilsatul istiraha kai sai ka ci gaba da tahiya yan ya tashi kana ci gaba da tahiyar ka gama tahiya salati ga annabi addu'a sai kai sallama sai ka je sai kuma ka rufe shi a raka'a daya ta karshen isha kai kuma sai ta zama maka raka'a ta farkon isha idan ya ainihin zauna zai tahiya sai ka zauna ku yi tahiya tare wannan liman ya daure ka ka shiga kurkukun shi kenan sa'an nan in yi sallama sai ka miƙe ka ci ko raka ɗaya ka zauna kai tahiya ka sake miƙewa ka ainihin tashi kai rako biyu ka zauna kai tahiya kai sallama in kai haka kayi abin da yake sunna daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi da tabi'ai mun gane wannan ku hadisai sun zo akan haka cikin sahih bukhari da muslim daga mu'az dan jabal saboda muna takaitawa ne ba dukkanin al'amuran zamu karanto ba amma hadisi yana nan cikin bukhari da muslim da dara kutuni mu'az bin jabal al-ansari anguwarsu tana bayan garin Madina ne idan ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama aka zauna aka yi sallar magariba aka yi sallar isha sai ya koma kuma shine limamin anguwarsu sai ya samu lokacin nan suna zaune suna jiran shi a yi sallar isha sun yi magariba da wani limamin kenan ko na idan shi ko makamantan haka sai ya miƙe sai ya shiga kuma sai ya musu sallah riwaya da ta zo sahihiya cikin sunan dara kutuni sai ta ce wannan sallah tashi da yake yiwa da annabi ita ce farilla sallar da yake zuwa ya yi musu shi tashi nafila ce su kuma farilla kuma suke bin shi sallah ɗin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi haka sai wata rana mu'azu ya daɗe bai dawo ba da ya zo aka ci gaba da sallah sai jawo suratul baqara suratul nisa'i waɗannan surori dogaye sai da ya sauke musu wajen surori ɗari hudu a cikin sallah ayoyi ɗari hudu a cikin sallah gashi kuma ya daɗe kuma bai dawo ba wani saurayi ya zo zai wuce sai ga ana sallah ya dawo daga gona da raƙuman shi sai ya ɗaure raƙumin shi a wajen masallaci sai ya shigo da ya ji sallah ta yi tsawo sai ya koma gefe guda sai ya ƙarasa ba sallama yi ba sai ya koma gefe guda sai ya ƙarasa sallar shi da gari ya waye shikenan ai ana idar da sallah sai ce suka ce ai wane ya kauce ya ki yin sallah da kai ya ki bin ka sallah sai mu'az ya ce ai wannan munafunci ne yasa shi ya haka sai suka sheka da gudu suka ce wa ai mu'az ya ce kai munafiki ne kuma zai kai ƙara wurin manzon Allah gobe sai ya ce ni ma wallahi sai na kai ƙara shi dan me zai ce mun ni munafiki ne haka dama mutane suke ko yanzu su taho nan su taho nan to shikenan sai suka haɗu kowa ya taho kawo ƙara sai aka haɗu a wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai wannan mutum kai bayanin ka mu'azu kuma ya nashi bayanin sai manzo Allah ya mai faɗa dan menene zaka je ainihin ka tsawaita kana son ka fitini mutane ne kaga ashe annabi ya san abin da hakikanin yake faruwa amma me yayi faɗa daga ciki tsawaitawa din da yayi mishi faɗa akan dan me zaka zo ka bi ni sallar isha kuma ka je kai musulmancin isha ba mun gane wannan ko wal qa'ida usuliya anna ta'khir al bayani an waqt al haja la yajuz da a ce wannan bin sallah da zai zo ya bi annabi ya je kuma ya limancin wannan sallah kuskure ne kamar yadda annabi bai jinkirta wajen yi mishi faɗa dangane da tsawaitawa din nan ba ba zai jinkirta wajen yi mai faɗa akan wannan ba amma bai mai faɗa ba akan haka aka samu cewa ashe ya tabbata kenan sa'annan shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka in ya zo sallar tsoro sallar tsoro gashi kuma kasuru azhar sai ai raka'a biyu kenan sai annabi ya raba sojojin shi wani lokacin kashi biyu ya yi raka'a biyu da waɗannan ita ce kasuru farilla ya sallama sannan ya sake kiran waɗancan ɓangare su zo ya sake musu kasuru raka'a biyu shi ta zama nafila yanzu wannan ta biyun su kuma waɗancan ta zama ne ta zama farilla an bi annabi an bi sahabi dan kai ka ce ba za ka bi ba mai kai waye asara jama'a shi ne ya kamata kowa ya rinka kiyaye waɗannan al'amura wannan hadisai kenan da suka zo akan haka sai kuma ga littafin fiqh da muka zo da shi wannan littafi al-muhalla na al-imam ibn hazm al-zahiri wannan littafi al-imam ibn hazm al-zahiri ya rasu hijira annabi tana da shekara 456 cikin karni na biyar kenan yau shekarar shi 960 da mutuwa 960 a garin da aka rubuta risala anan aka rubuta wannan littafi juz'i goma sha ɗaya ne mujalladi takwas gashi a cikin mujalladi na biyu juz'i na hudu shafi na ɗari biyu da ashirin da uku lambar matsala ta ɗari hudu da casa'in da hudu al'imamu abu muhammad ibn hazmin al-zahiri ya ce wa man nasiya salata fardin ayya salatin kanat فوجد إماما يصلي صلاة أخرى أي صلاة كانت في جماعة ففرض عليه ولا بد أن يدخل فيصلي التي فاتته وتجزئه ابن حزم يتي وند دي يمن وتصلى قوة صلى تفر الله sai ya zo ya samu liman yana wa jama'a limancin wata sallah kowace iri ce wannan sallah ɗin a cikin jam'i wajibi ne a kan shi dole ne babu makawa ya shiga ya bi wannan sallah da ta kubuce mishi kuma sallar shi ta yi shi ga yana bin azhar ne su kuma la'asar suke yi sai ce wala nubali bi ikhtilafi niyyatil imami wal ma'mum mu ba mu damu dan niyyar liman liman na niyyar la'asar mamu na niyyar azhar dan sun saba babu komai akan haka sallah ta yi wa ja'izun salata fardin وجائز صلاة صلاة الفرد خلف المتنفل كما يجي يا هلتا مي صلى فرلا يا مي صلى النافلة أنا زن جاو هنك المتاني كجيك أوكي لتافن بلوغ المرام ده شرح سبل السلام أقوي حديثي صحيح وند إمام البخاري ده أبو داود ذكر ويتو أقوي يارو أمر بن سلمة ينا ليمنتي أنغوس شكرا شبقوي duk mutanen anguwar suna bin shi sallah dan shekara bakwai babu zamanin da dan shekara bakwai zai zama ya balaga suna bin shi sallah kuma uban shi ne ya je musulunta a wurin annabi sai ya ce waye zai mana limanci sai annabi ya ce ku dubi wanda yafi kowa iya karatun alqur'ani wannan yaro yake duk suka kewaye anguwan nan ba wanda ya iya karatun alqur'ani sai ni yace suka kaddamar da ni ina kan shekara bakwai ni ne nake limancin salloli biyar sallar gawa sallar idi kowace iri gashi dan karamin shekara bakwai amma shine liman li'anna faqida shay'a la yu'tihi wanda bai da abu ba zai iya bada shi ba ko shekara ka tamanin a duniya in baka iya fatiha ba sai ka zama fasinja ɗan shekara takwas sai wuce dole ka bi shi sallah ba yadda za ka yi to wannan sallah tashi duk sallar yaro ne matsayinta nafila su kuma fa farilla gashi ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam to sa'an nan sai yace wal mutanaffilu ya halatta kuma mutumin da yake nafila khalfa man yusalli al-fard ya bi wanda yake sallah ta ainihin farilla dalili akan haka shi kuma shine hadisin sayyidina abubakar a an idar da sallah ta azhar ko ta la'asar sai wani mutum ya shigo masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne zai tashi su yi sallah tare da wannan mutum sallar shi wannan mutum ta zama farilla wanda ya bi shi din kuma ta zama nafila sai abubakar ya miƙe da abubakar ya miƙe shi kenan sai ya bi shi abubakar da nufin nafila wannan kuma da nufin farilla kuma wannan hadisi yana tabbatar da ikhtilafin niyya ko to kamar yadda wannan hadisi yake tabbatar da sabanin niyya din babu komai mai nafila bi mai farilla haka kuma wannan hadisi ba hujja bane akan cewa ya halatta ai jam'i biyu a masallaci daya dan jam'i biyu a masallaci daya liman da mamu sun zo sun yi azhar nasu jam'i wasu su zo su sake tabbarta a zahar a halin wannan liman a masallaci na da limami ratibi haka ce bai halatta ba makruhi ne wannan hadisi ba zai zama hujja ba saboda wancan mai farilla ne da mai farilla suka yi sallah ita ce a zahar wannan kuma mai farilla ne da mai nafila dan haka asalin ya saba ka ɗauki littafin tamamul minna da littafin al'umma ta imamu shafi'i da risala ta ainihin ibnu abi zaid al-qayrawani da kuma littafin askari da littafin a abin nan muktasar da mudawwana da al'ummu ta imamu shafi'i da ta'alikin da ahmad muhammad shakir yewa littafin sunan tirmidhi za ka samu bayani insha Allah wa salatu fardin khalfa man yusalli salata fardin ukhra yace kuma ya halatta wannan yana sallar farilla wata daban yaje bi wannan dake wata sallar farilla din daban yace kullu zalika hasanun wa sunna duk yin wannan abu ne mai kyau kuma sunna ce ta annabin an yi haka mun gane wannan ko ولو وجد المرء جماعة تصلي التراويح yace da wani mutum zai zo da watan azumi fi ramadan ya samu wasu mutane suna sallar tarawih walam yakun sallal isha al akhira shi ko bai riga yayi sallah ta isha ba falyusalliha ma'ahu sai ya shiga shi da nufin isha su kuma suna tarawih sai bi su wannan sallah fa idza sallama al imamu idan liman ya sallama walam yakun huwa atamma salatahu shi kuwa bai cika tashi sallar ba fala yusallimu to ainihin kada ya yi sallama ma'ana ka zo ka samu ana tarawihi sai kai ka shiga da nufin isha kaga liman zai raka'a biyu ya sallama in ya raka'a biyu ya sallama kai kada ka yi sallama domin sallar ka bata cika ba bal ya kumu sai shi wannan mamu sai ya tsaya tukuna fa in qama al-imamu ila raka'ataini sai ya tsaya yadda yake ma'ana sai ya zauna nan yadda yake tsaya a haka idan liman ya tashi ba zai sake kabbarta wasu raka'o'i guda biyu ba qama huwa aidan shi ma mamudin sai ya miƙe fa tamma bihi fihi ma sai ya koyi da liman a cikin waɗannan rak'o'i biyu sababbi da ya kulla sun mai sallimu bi salamin imam idan liman ya sallama shi kuma sai ya sallama wa kadhalika law zakara salatan fa'ita haka zai yi inda zai tuno wata sallah ana bin shi sai iya yin haka ka zo za ka yi sallah sai ka samu gashi ana sallah ta tarawihi sai ka shiga sai ka bi haka yace wa ja'izun ya halatta fa daɗin daɗawa an yi salliya imamun wahidin bi jama'ataini fasa'idan liman ɗaya ya yi jam'i jam'i jam'i jam'i daban daban daban daban fi masaji da shatta a masallatai daban salatan wahida sallah ɗaya limamin mukiya ya gama limancin sallar isha a mukiya yana zuwa cikaji sai suka ce akramaka Allahu bismillah ka wuce sai ya wuce sai ya sake yi musu sallar isha shi da nufin nafila su kuma nufin farilla ya wuce ya gangara hayin ojo akar makallahu bismillah sai ya wuce ya wuce ya tafi zaɓi ya wuce ya tafi likoro aiki ya samu sai ta yi ya halatta hiya lahum fardun su duk za ta zama farilla gare shi wa kullu halahu shi gare su sai ta zama farilla wa kullu halahu nafila duk waɗannan salloli da ya limanci su kuma sai su zama nafila gare shi su wallati sallah awwalan banda wanda ya sallata ta farko din nan ita ce farilla sauran din nafiloli ne wa kadhalika man salla salata fardin fi jama'atin haka wanda yayi sallah ya bi yana mamun wata sallah ta farilla kamar yazo ai sallar isha shi mamu ne fa ja'izul lahu an ya umma fi tilka salati jama'atan ukhra ya halatta gare shi ya je wata anguwar ko wani wurin daban ya kuma yi limancin wannan sallah din da wannan sallah din nan ya bi a matsayin mamu sai ya je wata anguwa kuma a naɗa shi a liman waccan tashi ta farko ita ce farilla waccan kuma ta zama nafila wa jama'atan ba da jama'a ya halatta nan yayi limanci nan yayi mamu ya je can ya zama liman ya sake zuwa ya zama liman duk a cikin wannan sallar ya halatta wa man fatatuhu al-asr as-subh wanda sallar asuba ta kubuce mishi ko larura mantuwa ko bacci sai ya zo fawaje da kauman yi salluna zuhura bai samu damar yin sallah asuba din nan ba mai yiwa ko ya manta sai ya zo zai yi sallah ta ainihin asuba din shi sai ya samu wasu suna sallah a zahar salla ma'ahum raka'ataini yanwi yanwi bihi masubha sai ya sallah raka'o'i biyu to wa man fatathu subha wanda sallah asuba ta kubuce mai fawaje da kauman yusalluna zuhura salla ma'ahum raka'ataini yanwi bihi masubha salla asuba ta kubuce mishi sai samu wasu mutane suna salla azhar sai ya shiga shi da nufin asuba su kuma suna yin azhar thumma sallama in ya raka'a biyu sai ya sallama wa sallal baqiyataini bi niyyati dhuhri sauran guda biyun ya tashi ya kabbarta da niyyar azhar thumma atamma dhuhrahu illiman ya sallama sai ya tashi ya ci ko raka'a biyu sun zama azhar gare shi wa hakaza ya amal ibn hazm ya ce haka zai tsayi fi kulli salatin ga kowace sallah haka ya faru gare shi ala hasli ma zakarna kamar yadda muka faɗi din nan haka zai tsayi to cikin malaman fiqh wannan magana ai ba ibn hazm ya kirkire ta ba cikin malaman fiqh an samu waɗanda suka bada fatawa da ita yace wa hadha qawlu shafi'i wannan magana imam shafi'i ya bada fatawa da ita wa abi sulaiman da kuma abu sulaiman al-imam al-imam dawud az-zahiri duk sun bada fatawa da ita in ka ɗauki littafin alminhaj sharhin sahih muslim za ga imamun nawawi cikakken bayani mun taɓa zuwa da wannan matsala mun karanta a lokacin wakala abu hanifa wa maliku yace amma imamu abu hanifa da shi da malikun suka ce la yajuzu an takhtalifa niyyatul imami wal ma'mum bi halatta niyyar liman da ta mamu ta saba ba abinda imamu abu hanifa da maliku suka faɗi kenan kala aliyun aliyu ibnu hazmin sai yace shine littafin kenan sai ce inna min al'ujub abin mamaki an ya kuna alhanafiyuna yujizuna alwudu alissalati wal ghusla min aljanaba bi ghairi niyyatin aw bi niyyati taraddud yace abin mamaki fa a hanaf su dinnan sun ce bai halatta niyyar liman da ta mamu ta saba ba amma kuma can sai suka koma wani wuri suka ce ya halatta mutum yayi alwala ba ma tare da niyya ba ya halatta mutum yayi sallah ba ma tare da niyyar ba kwata kwata ya halatta mutum ya wankan janaba ba ma tare da niyyar ba ko kuma ya fara sallar da niyyar taraddudi ma'ana ko dai ya cika ta ko kuma ma ya bari yana son ya nuna cewa a can sun wajabta niyya dole ta yi ɗaya da ta liman da ta mamu amma kuma anan sun ce kwata kwata ma ba dole bace niyya an samu karo ko ba a samu ba an samu karo وفيهم من يجيز من ي... آه... وفيهم من يجيز صوم رمضان بنية الإفطار وترك الصوم yace cikin sa akwai fa wanda yace ma ya halatta mutum yayi ainihin ya dauki azumin Ramadan da nufin zai karya shi da rana ko kuma ma ya dauki azumin da nufin da rana zai bar azumin kwata kwata wa kulluhum yace dukkan su su hanafiya din nan yujizuhu bi niyyati tatawwu suka ce ya halatta azumin Ramadan ka dauke shi da nufin azumin nafila ma wa yujzi'uhu an fardihi kuma suka ce azumin shi yayi wa bi niyyatil fitri ila zawali shams suka ce ya halatta ka dauki azumi da nufin cewa wannan azumi na farilla ne amma da niyyar in rana ta kai ainihin ce zawali zaka ainihin wato bata wannan azumi din fa yabtiluna niyyat yace amma kuma kaga sun wajabta niyya a can amma nan kuma sun bata niyya haitu aujabaha Allah ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya wajabta niyya suka ce ba wajibi ba inda Allah bai wajabta niyya ba suka wajabta ya ajiye waɗannan kenan sa'annan sai ce sun mayu jibu na hahuna haisu lam yujib Allah ta'ala wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallama yace sai suka wajabta ta a can nan kuma ainihin suka ce ba wajibi bace a nan Allah ya a can Allah ya wajabta niyya wajen sallah wajen alwala wajen wanka suka ce ba wajibi bane nan kuma Allah da manzon Allah ba su wajabta niyya ba a wurin ainihin tsakanin mamu da liman nan kuma sai suka wajabta ya gama da ahnaf gefe daya sai an jima sai ce wa fil malikiyina a cikin malikawa kuma man yujzi'u indahu ghusl al-jana ghusl al-jum'a wa dukhul al-hammami min ghusl min ghusl al-janaba fayusqituna an-niyya haythu hiya fard akwai waɗanda suka ce wankan juma'a ai ba wajibi bane suka ce ya halatta ne in kaga dama ka in baka ga dama baka yi saboda ibnu hazm ya dauki hadisin abu sa'id al-khudri zahirin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghusl yawm al-juma'a wajibun yace to annabi ya ce wajibi amma su sun ce ba wajibi ba sa'annan kuma suka ce ya halatta wankan janaba ya halatta ka yi shi ainihin da niyya ya halatta kuma ka yi shi da niyyar sanyaya jikinka ma kawai suka ce kuma yayi yace amma kaga a a nan sun ce niyya ba dole bace amma sun je sun farlanta niyya a can ibnu hazm ya ci gaba da cewa wa yujibuna ha haythu lam yujib Allah ta'ala wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam qala ali ali ibnu hazm yace وإنما يجب الكلام في وجوب اتفاق نية الإمام والمأموم وفي أو في سقوط وجوبه فإذا سقط وجوبه صحت المسائل التي ذكرنا كلها yace mas'alar da muke tattaunawa shine shin wajibi ne niyyar liman da ta mamo ta yi daidai ko kuwa ba wajibi ba ne yace tun da aka samu cewa babu dalilin da ya wajabta haka yace to duk wannan hujja ta su ta rugurguje matsalolin da muka jero a baya dinnan sun tabbata kenan li'annaha mabniya ala hadha al-asl saboda wannan ainihin matsala an gina ta ne akan wancan asali in dai Allah bai wajabta niyyar mamu da ta liman zama ɗaya ba annabi bai wajabta ba haka to asali ya halatta kenan gashi kuma ma an samu a aikace ne a zamanin annabi din wa munattaja minhu kuma daga can wannan asali ta samu wannan wannan ainihin matsala ta samu asali ma'ana daga ina matsalar ta samu asali ta samo asali daga wurin Allah daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a duba a ga Allah ya hana ko manzon Allah ya hana a'a to saboda haka Allah da manzon Allah ba su hana ba sa'annan an samu manzon Allah ne zamanin manzon Allah ne wannan matsaloli duk da muka shiryo a baya sun daidaita kenan sun tabbata kala aliyun aliyu ya ce to yanzu zai fare musu raddi ɗaya bayan ɗaya wanda yake sai dai ka je fa ka samu wannan littafi ka karanta dan ya tattake wajen shafi talatin ya ce yana magana akai wannan matsalar kawai shine sai yake cewa wa billahi fa naqul wa billahi ta'ala tawfiq Allah ya datar da mu yayi tsayin daka kenan yanzu zai fara raddi sai ce innahu ya kai mai karatu ka sani da cewa lam ya'ti qattu qur'anun wala sunnatun wala ijma'un wala qiyasun yujibu ittifaq yujibu ittifaq al-yujibu ittifaq niyyati al-imami wal ma'mum ya ce da ƙur'ani da sunna da ijma'i da ƙiyasi ba su zo sun wajabtar da cewa dole niyyar liman da ta mamu ta yi ɗaya ba wa kullu shari'atin lam yujibaha qur'anun wala sunna wala ijma'un fa hiya ghairu wajiba duk shari'ar da qur'ani da sunna da ijma'i ba su wajabta ta ba to ba wajibi ba ce wa hadhihi shari'atun lam yujibaha shay'un mimma zakarna yace wannan shari'a da aka ce dole niyyar liman da ta mamu ta yi daidai duk abubuwan nan da muka faɗi qur'ani da sunna da ijma'i da ƙiyasi din ma duk babu wanda suka tabbatar na haka yace fahiya batulun batacce shari'a ce ba za a yarda da ita ba kwata kwata to haka sai ya ci gaba da ainihin waɗannan bayanai gashi sai dai ka je ka samu wannan littafi ka karanta duk hujjojinsa da suka kawo da yace hadisin mu'azu hadisin mu'azu ai kuna zuwa ku kafa hujja da shi a wani gurin ana kafa hujja da hadisin mu'azu akan cewa annabi ya hana a tsawaita karatu ko to sai a dawo kuma cikin wannan hadisin sai a sake kafa hujja da shi akan me akan cewa ainihin ashe ikhtilafin niyya ya halatta yace sannan suna sake kafa hujja da hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi ai an sanya liman ne dan aiko da shi kada ku saba wa liman sai ibnu hazm ya ce ai annabin da kanshi ya faɗi inda ake nufin kar a saba wa liman din menene sai ya ce fa idza kabbara fakabbiru in ya ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar wala tukabbiru hatta yukabbira kar ku ce Allahu akbar sai ya kabbara to in kai kabbara kafin liman shine ka saba ne tafsirul hadisi bil hadisi kenan yace ma'anar wannan hadisi kenan mun gane wannan yace ba wai a wajen niyya yace ayyuka ake nufin kaka saba wa liman amma dan niyya to wannan babu komai to ka'ida akan haka kuma ta usul sai ka je ka dauki littafin al-qawaidun nuraniyya al-fiqhiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka'idar da suka yi gini akan ta fa shine shin sallar liman tana rataye da sallar mamuna rataye da sallar liman da ahnaf da malikiya suka ce sallar mamu tana rataye da ta liman sihatan wa fasadan in sallar liman ta ɓaci sallar mamu ta ɓaci to kuma sai suka dawo suka yi wa kansu wani tanakudi mai ban mamaki a lokacin da suka faɗi haka ɗin nan da liman zai wuce yana sallah sai alwala shi ta karye a ƙarƙashin waccan magana to duk mamu ɗin nan sallar su ta ɓaci kenan tunda sallar mamu tana rataye da ta liman ne wajen inganci ko ɓaci to amma tun da ya zama in liman alwala shi ta karye sai a jawo wani ya ci gaba da sallah sallar mamu bata harbu ba kenan wannan ya nuna ashe babu ainihin haɗa alaƙa tsakanin sallar mamu da ta liman sai dai wajen bi kawai in ya yi aiki ka za ya yi da liman zai idar da sallah yana idarwa sai ya tuna bai da alwala ko yana da janaba a jika shi kenan sai ya je wankan janaban nan in alwala ce ya zo ya yi ya sake sallar shi shi kaɗai mamu ɗin nan duk da suka bi shi sallah sallar su ta yi saboda sun yi sallah akan yaƙinin cewa liman yana da tsarki lokacin da aka idar da suka ji bayani akan haka sallar su ta yi ya faru da sayyidina umar sayyidina umar sai da idan da sallah sai yace jama'a ina da janaba sallah ta kama ni in sake sai ya shiga gida ya wanka yace su ka sallar su bata kama su sake ba saboda haka sallar liman da ta mamu ba su da alaka dangane da in sallar mamu liman ta ɓaci sallar mamu za ta ɓaci ai kowa ya san wannan ana cikin sallar alwalar liman ta kare ba sai a jawo wani ba to a ƙarƙashin waccan ka'idar da ta sa suka hana ikhtilafin niyya fa wannan ka'ida ta hukunta cewa yadda sallar liman ta ɓaci sallar mamu ta ɓaci kuma ba haka al'amarin yake ba waɗannan duk a tattakaice ne muke kawowa sa'annan bayan haka sai ka san cewa ba wai ma an samu a zamanin annabi annabi yayi sahabbai sun yi a zamanin shi bayan zamanin annabi ma an samu sahabbai sun ci gaba da gashi dai cikin wannan littafi in ka taho har zuwa shafi na ɗari biyu da talatin sai ya ce ثم هو فعل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم yace kuma ai sahabbai ma suna yin haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau jama'a sahabbai suna yin haka yace rawaina min tariqi Hammad bin Salama an Dawud bin Abi Hind an Ammar al-Anzi anna anna amilan li Umar ibn al-Khattab wani ma'aikacin sayyidina Umar dan Khattab kwamandan yaki ne aka tura shi kana bi kaskar yana garin kaskar a cikin ƙasar farisa fa kana yusalli bin nas rak'ataini thumma yusallimu in aka zo za a yi sallah ta kasru kuma ainihin a halin ana yaki sai ya ainihin samu tarin mutane bangare guda ya raka'a biyu da su thumma yusalli rak'ataini akhirataini thumma yusallimu sannan ya sake raka'a biyu ya sake yin sallama da wasu fa balaga zalika umara fa kataba ila umar sai labari ya kai wa umar cewa an ce kana yin kaza kana yin kaza sai ya aiko wa sayyidina Umar ya ce inni ra'aytuni shakhisan an ahli ai na ga nayi nisa da iyali na ne ma'ana na zama matafiyi matafiyi ne akan shi kasuru a zahar raka'a hudu ta zama biyu la'asar ta zama biyu ko magariba da isha su ne ba a yi wa ai magariba da asuba su ne ba a yi wa kasuru yace wa lam arani bi hadarati aduwin kuma naga cewa ba muna tsakiyar mayaka abin nan makiya bane shi yasa muna da damar mu yi biyu in yi biyu da waɗannan ai sallama in yi biyu da waɗannan ai sallama da ana tsakiyar makiya ne to da sai a takure abin a biyu waɗannan ai raka ɗaya da su ai sallama waɗannan ai raka ɗaya da su ai sallama fara'aitu an usalliya bin nasu raka'ataini thumma usallimu sai naga cewa an kasa mutane biyu waɗannan rabi in yi raka'a biyu da su in sallame thumma usalli raka'ataini sannan kuma in yi raka'a biyu thumma usallimu waɗannan kuma in musu raka'a biyu in sallama فكتب إليه عمر بن الخطاب في سيدنا عمر يربو تامي أن قد أحسنت يجي كاكوتا shikenan tunda an ji abin da yake yana da dalili ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka kamar yadda muka faɗi ko wa min tariqi Humayd ibn Hilal akhbarani Abdullah ibn Samit shi ibn Hazm fadakkowa yake da isnadin shi kai tsaye shi ba malalaci bane ma ya tsaya yana cewa rawahu al-Bukhari ra'a inda suka je inna ma ya'khudhu min haythu akhadhu sai dai su haɗu da Bukhari akan hanya sai su haɗu da Muslim akan hanya can zai tafi shi ma je na kalto nashi sai dai kaji yana cewa haddafana fulanun haddafana fulanun haddafana fulanun haddafana al-Bukhari sai kaji sun haɗu da Bukhari a hanya ko kuma kaji ya ce haddafana kaza kaza har zuwa kan Muslim sai dawo wa bihi ila al-Bukhari wa bihi ila al-Muslim yana kawowa shi ma da isnadin shi yake kawowa al-Imam al-Mujtahid har sai da aka tabbatar da cewa shine mujaddidi ma na karni na biyar haka duk inda za gani sai ga an rubuta gashi tasniful imam al-jalil al-muhaddith al-faqih al-usuli qawiy al-mu'araba shadida qawiy al-arida shadid al-mu'araba baligh al-ibara baligh al-hujja صاحب التصانيف الممتنعة في المعقول والمنقول والسنة والفقه والأصول والخلاف مجدد القرن الخامس ذكرى لي وانا اكي باشي لمبو بنجي ابن حزم الظاهري mun gane wannan da kyau ko shine sai aike cewa to gashi ta hanyar Humayd dan Hilal yace akhbarani Abdullah ibn Samit Abdullah dan Samit da bani hadisi kale yace kunna ma al-Hakam bin Amr na kasance ko mun kasance tare da al-Hakam dan Amr wa huwa sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne fi jaishin a wata rundunar yaki وهو يصلي بنا صلاة الصبح يعني من ليمنشن صلى أصبع وبين يديه أنزا يا كفا قاجري أغبانشي فمر حمار بين يديه صفوف في ونجاك يزوي جلما تغبان صفوف فأعاد بهم الصلاة sai ya sake yi musu sallah din ma'ana shi liman ne ya kafa kwagiri a gaban shi sai wani jaki ya zo ya gilma ta tsakiyar sahun masallatan da ke bayan shi sai shi bai san wancan hadisi na ibnu abbas ba sai yake ganin duk mamun da wata dabba jaki ya gilma ta gaban shi sallar ta ɓaci saboda haka sai ya zo sai tattaro waɗannan ɗin nan da jaki ya wuce ta gaban su sai ya sake musu limanci wa qala yace kad kana baina yadi ma yasturuni baina yadayya ma yasturuni yace ni a gabana akwai sutura ya'anil anza akwai kwagiri da na kafa walakin a atti liman lam yakun bayna yadayhi ma yasturuhu na sake wannan sallah ne ga waɗanda suka zama babu ainihin sutura a gaban su wa zakara alhadith sai hadisin to anan me shahid a cikin hadisin sallar da ya ta farko ita ce farilla asuba gare shi sallar da ya ta biyu nafila ce gare shi amma farilla ce ga waɗanda ya sake wa sai ibnu hazm ya ce sahaba sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan sahabin manzon Allah ne salla nafilatan biman yu'addi fariba yayi limanci tashi nafila ce su kuma tasu farilla ce kuma sahabi ne wa an hammad ibn salama an daud ibn abi hind an ata al-khurasani anna abad darda'i ata masjid dimashq wa hum yusalluna al-isha wa huwa yuridu al-maghrib aka ce abu darda'i ata ya bada labari cewa abu darda'i ya zo masallacin dimashqa kasar siriya sai ya same su suna sallar isha shi kuma sallar magariba yake son ya yi fa salla ma'ahum sai ya shiga sai ya bi su wannan sallah su tasu isha shi tashi magariba falan ma qada salata lokacin da ya raka'a uku daga cikin ainihin wannan sallah tasu ta isha ne raka'a hudu ya sallama kama fa salla raka'atan sai miki akai wannan raka'a ɗaya da shi da aka ainihin idar da wannan shi liman ya idar da raka'a hudu kenan ta isha sai kuma shi ya tashi ya sake ciko raka'a ɗaya an haɗa da raka'a ɗayan shi ta ƙarshen wanda yake ya samu daga liman da kuma raka'a ɗaya wannan yanzu ya zama biyu kenan can ya yi uku ya sallama nan ya ya bi daya da ya bi daya din liman ya sake sai tashi sai ya ci ko daya sai ta zama biyu faja ala salasan lil maghrib rak'o'i biyu din nan suka zama magariba wa raka'atayn waɗannan rak'o'i biyu kuma eh rak'o'i uku suka zama magariba rak'o'i biyu kuma da ya tashi ya din nan da daya da ya samu da liman da daya da ya tashi ya ci ko ya sallama sai suka zama mishi nafila wadda ake yi kafin isha ومن طريق قتاد هذا الخبر وزاد فيه ثم صلى العشاء sannan kuma sai tayi sai isha din ma'ana bayan da ya bi magariba ya miƙe nafila sannan kuma sai ya ainihin tashi ya kabbarta isha din an samu ikhtilafin niyya anan na tsakanin magariba da isha ko ba a samu ba an samu wa an ma'amarin an qatada an anas an anas bin malik fi man atattarawih fi shahri ramadan Anas ya ce wanda ya zo ya samu ana tarawih a cikin watan Ramadan wa lam yakun sallal isha amma shi bai riga yayi sallar isha ba wa qad baqiya lin nas raka'atani sai ya samu raka'o'i biyu kadai suka rage daga cikin sallar tarawih qala sai Anas ya ce ij'aluhuma min al isha ku sanya su zama daga isha din sai ya kabbara ya bi in aka yi sallama an gama tarawih shi kuma sai ya miƙe sai ya ci ko raka'o'i biyu ya samu isha kenan wa an afa'in qala man sallama a qaumin huwa yanwi zuhura wa hum yuriduna al-asra ata'u yace duk wanda yazo ya samu wasu mutane suna sallar la'asar shi kuma da azhar qala sai yace lahu manawa sai bi su sallah din azhar din shi da ne niyya tayi wala hum manawa su kuma la'asar din su da suka niyya suke yi tayi wa kana yaf'alu zalika bayan ata'u ya faɗi haka kuma aikace shi yana aikatawa wa an ibrahim an-nakhai mithla zalik an samu irin haka daga ibrahim an-nakhai shi ma ya faɗi haka kuma yana yin haka din wa an tawusin Tawus ya ce man wajadan nasa yi sallunar kiyama wanda ya samu mutane suna kiyamu Ramadan wa huwa lam yusalli isha shi ko bai samu isha ba fal yusalliha ma'ahum ya bisu wannan sallah wal ya'tadda wal ya'taddaha maktuba ya sanya wannan ainihin wato sallah tashi ta zama ita ainihin wato a farilla gare shi ya same su suna sallah din ta tarawihi sai zo ya bi su da ya bi su da nufin isha sai tabbatar da wannan ta zama isha farilla sai kuma ya tashi ya ci gaba da bin su tarawih abin da ya samu ko ya bar shi haka ko kuma ya ci kotun da nafila ce sai ce warawa zalika ibnu juraijin duk waɗannan asarai da muka kawo ibnu juraijin ya ruwaito su an afa daga afa wa hamad ibn abi sulaiman an ibrahim hamad dan abi sulaiman kuma daga ibrahim an-nakhai wa abdullah bin tawus an abihi abdullah dan tawus kuma daga mahaifin shi warawahu an haula istiqat kuma amintattun mutane sun ruwaito waɗannan asarai daga waɗannan ainihin malamai da kaji qala ibn hazm ibn hazm yace ma na alamu liman zakarna min sahaba radiyallahu anhum mukhalifan aslan duk waɗannan da muka faɗi cikin sahabbai suna yin haka din nan bamu san wani sahabi wanda ya saba musu ba ko kuma tabi'i ma'ana babu sahabin da aka samu an yi jayayya da shi akan haka wa hum yu'azzimuna hadha idza wafaqa taqlidahum ibnu hazmin ya ce su dinnan fa waɗanda suka ce bai halatta a yi wannan abu ba idan aikin sahabi ya daidai da son zuciyarsu da ta su sai su girmama abin su ce gashi ya ki bin sahabi umar ya ce saki uku a uku amma shi ya ce saki uku a ɗaya ko ba haka ake cewa ba sai a ce ai an ce alaiku bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ana girmama maganar sahabbai akan ta annabi to anan gashi ta sahabban ta yi daidai da ta annabi amma an kibi wa qauluna hadha yake kuma wannan magana ta mu da muka faɗi muwa a huwa qaulul auza'i auza'i ya faɗe ta cikin malaman fiqh da hadisi wa shafi'i da shafi'i wa ahmad bin hanbali da ahmad ibn hanbali wa abi sulaiman da abi sulaiman wa jumhur ashabil hadisi yace kuma da mafi yawancin malaman hadisi wa billahi ta'ala tawfiq Allah ya datar da mu har zuwa shafi na ɗari biyu da tamanin da talatin da shida tun daga shafi na ɗari biyu da ashirin da uku ya tattauna wannan matsala gashi nan gaba ɗaya saboda haka sai ka je sai ka samu sai ka karanta don haka ba wai wani abu ne wanda yake sabo ba balle a mai da abu ya zama fitina a ce ba za a bi wannan sallah ba wani kafiri ne dan ya kawo kaza karatu za ku tashi ku yi kar ku ta kale mutane a karamin sani wanda yake kukuni ne a'a karatu za a tashi a yi a zo a bayyana mutane addinin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi in ba haka ba wallahi za a daɗe za ku daɗe kuna wahalar da mutane mun gane wannan ko Allah ya shiryar da mu to wannan ainihin matsala ɗin kenan dangane da abin da ya shafi a matsala ta ikhtilafun niyya insha Allah ta'ala dangane da abin da ya shafi addu'a a makabarta shine za mu shigar da ainihin wata fatawa mu cike lokacin mu ita ma da shi matsala dangane da addu'a a makabarta kamar yadda muka sha gaya wa jama'a shine addu'a a makabarta ana yin addu'a ne kamar yadda sunna ta nuna shine lokacin da aka rufe mamaci sai a samu liman ko kuma wani shugaba guda ɗaya sai ya ce a yi wa wannan mamaci addu'a domin ana nan ana tambaye shi yanzu ko kuma wata kalma makamanciyar haka to in aka faɗi hakan shikenan da shi liman ɗin da kowa sai kowa ya juya ya fuskanci alƙibla yana roƙon Allah shi kaɗai in ka gama addu'a ka sai ka tafi amma muka ce baya daga cikin sunna a zo ana yin addu'a ɗin nan a jam'i kamar yadda aka san cewa bid'a ne an idar da sallah liman ya waigo yana cewa a karanto fatiha da kulwar lahu yanzu sai a ce wai an ce fatiha da kulwar lahu bid'a ce ba kwa fahimtar magana kamar tumaki aikin ne bid'a ɗin aikin ne bid'a a ce a yi kaza a yi kaza wannan tsarin ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shi ba saboda haka in aka idar da sallah duk shi yasa aka tozartar da azkarun nabawiyya waɗanda ake bayan an idar da sallah annabi ya ce a yi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 da sauransu sa'annan a zo kuma Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ga ayatul kursi ga qul huwallahu ga falaki da nasi sa'annan kuma Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabr duk gashi nan addu'o'i iri iri daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sai nashi sai tafiya shi to hakan an idar da rufin mace kowa sai addu'a shi sai gaba gashi a cikin wannan littafi fatawa ta'ziya na fadilatu Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin limami ne na hurumi na Ka'aba limamin Ka'aba ne mun gane wannan ko a cikin tambaya ta 34 yace wasu ila shekhu asabahu Allahu an tambayi malam Allah ya bashi lada ma hukumu du'a il jama'ati inda al-qabri da an yad'u ahaduhum wa yu'minu al-jami menene hukuncin a zo kabari ana addu'a sauran kuma suna cewa amin amin amin amin fa ajaba sai ce laisa hadha min sunnati rasul sallallahu alaihi salatu wa salam yace wannan baya daga cikin sunnan annabi alaihi salatu wa salam tsira da aminci tabbata gare shi wala min sunnatil khulafa'ir rashidin kuma wannan baya daga cikin sunnan halifofi shiryayyu wa inna ma kana rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama yurshiduhum ila an yastaghfiru lil mayyit annabi yana yana shiryar da su ne akan ko yana nuna musu akan cewa su ainihin roƙa mamaci gafara wa yas'alu lahu tasbika su roki Allah ya tabbatar da shi kullum bi nafsihi kowa da kanshi zai yi wa laysa jama'atan ba wai a jam'i ba kowa ya tashi da kanshi saboda haka kun ji fatawar da ta fito daga makka abin da aka faɗi kenan saboda haka sai kowa ya kokari sai a daina yin wannan bid'a din mun gane wannan ko to da sauran abubuwa dai da dama insha Allah ta'ala ana roƙon Allah ya shiryar da mu ya tsarkake zukatanmu ya tsarkake ibadojin mu su dawo kamar yadda ake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin insha Allah na'am eh a cikin salatul witr ya halatta bayan kayi wannan kunuti din ratibi kuma sai ka ci gaba da sauran addu'o'i ya halatta a tunda an samu annabi ya koyar da na witri din to sai a lazimci wannan din in ya so kuma daga baya sai ka kawo irin naka addu'ar da za ka yi na'am to hadisai ne guda biyu hadisi na farko yana cewa la adwa ma'ana cuta ba ta afkawa daga jikin wani ta afka kan wani sannan wani wuri kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka guji kuturu in ka ganshi kamar yadda kake gudun zaki waɗannan hadisai sahihai ne gaba ɗayansu kuma hanyar haɗa su hanya ce mai sauƙi abin da ya sa can annabi ya ce ka guji kuturu kamar yadda kake gudun zaki shine yana ainihin kare aƙidar ka ne dan karka matsu kuturu kuturta ta taba ka kace ka gani daga kusanta shi gashi na zama kuturu kaga ka danganta abin gare shi kai tsaye aƙidar ka ta samu dameji kenan can ko da annabi ya ce la adwa cuta ba ta tashi daga wannan ta koma kan wannan ma'ana ba za ta tashi da kanta ba sai da izinin Allah shine abin da ake nufi insha Allah in ka dauki littafin ta'awil mukhtalaf al-hadith na ibnu kutayba ya bayani insha Allah wa alaikum salam akwai matsala ina son dan shigar da ita a ko da za a zo za a yi bayani akan ta wani lokaci insha Allah dangane da wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai a ji muna karawa da yadda aka sabanin yadda aka saba muna cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ba wai sabon abu bane aka kawo inna ma haka ake yin salati din a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa zamanin ainihin tabi'ai da al'amura suka zo suka rikice ne wata mas'ala ta shiga sai aka cire al din tare da cewa cire al din kuma ba daidai bane shi yasa malamai suka yi tambihi akan cewa sahihiyar magana in an zo a ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ko a cikin ainihin wato mukaddima ce ta khutba ta littafi ko makamantan haka to anan ana iya shigar da sahabbai misali sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kaza kaza kamar yadda ake yi amma in an kira sunan shi ne sai a ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan magana tana nan a cikin sublus salam sharhin bulugul maram babin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da littafin jila'ul afham fi salati wa salami ala khairil anam da kuma littafin alqaul albadi fi salati ala alhabibi shafi na alhafiz al-sakhawi shi yasa babu laifin ka ce sallallahu alaihi wasallama din amma ka ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine fi daidai ta iya yiwa wani ya ce to ai za mu bude cikin sahih bukhari ko bulugul maram sai mu ga babu wannan wa alihi wa sallam din ai aslan dama wani lokacin wannan salatin da kake gani ba wai su imam bukhari ne suka rubuta ba ko kuma makamantan haka a'a ko masu riwaya ne ko kuma waɗanda suka zo bayan su suka rubuta kuma ko da su suka rubuta ai baya zama hujja tun da mun ce ana son a dawo da abin da yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama imam bukhari ko ya zo bayan zamanin annabi ne bayan su imam malik ma dan shi almajirin almajiran imam malik ne dan haka babu hujja a cikin wannan ko kuma ba cewa muka ba sa kaunar annabi ba cewa muka ba sa kaunar mutan gidan annabi ba ba kuma cewa muka ba su da ilimi ba a'a cewa muka yi abin da aka karanta aka gano daidai ne shine ake kokarin aikatawa kuma muka ce ga alkafai da za a duba ko insha Allah kan na'am na'am idan ka zo ikhtilafin niyya idan liman ya zauna a tahiya ta ƙarshe sai kai ma ka zauna a yi tahiya sannan in ya sallama sai ka miƙe abin da yake daidai kenan idan mutum ya zo zai wa mutane limancin sallah ta isha ko azhar ko la'asar yadda take kawai haka zai haka za ta tsaya a nafila din سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله